الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinaba yau muna ɗaya ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai sha takwas ko na sha takwas ne ga watan goma to sha takwas ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa yau darasi na goma sha shida ko sha bakwai to Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace na alkhairi don tsarkin sunayensa je muna magana akan cewa mutum ya kyautata ma iyalansa sannan kuma ya zaɓa iyalan da tun lokacin aure ya kamata waɗanda za su taimake shi a yana raye da kuma bayan ya mutu lalle yana daga cikin babban kuskure mutum ya kasance bai zaɓi abokiyar zama ba ko kuma bata zaɓi abokin zama ba bayan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu shawara ga yadda ya kamata mutum ya yi har wani yana cewa wai idara aita shajaran musmiran idan ka ga itaciya ta yi 'ya'ya mai kyau 'ya'ya mai daɗi to fa inna juzuraha asliya to wai tushen ta na asali ne to in kana son ka samu tushe mai kyau to nemo shi ake daga wuri mai kyau saboda haka sai a samu abun nan bayan da za a yi mutum ya samu duman kan bola sannan bayan haka nan kuma da duman kan dutse a hada su wuri daya sannan kuma a ce su haifar da kankana abu ne shari'un bil mustahil ba zai yi ba malam usman kai ne watakila ka faɗa ka gano wannan ko a ɗauko duman kan dutse da duman kan bola ko kogunan shanu a haɗa wuri ɗaya kuma su zama kankana abadan duk wayan ka ba za a sai sai da a samu jib da ƙasa sau da aka aibi wazaɗin nan da manzon Allah ya ce kuma ma aka zo aka ce da aka ce kaman jiya da muka ce tun kahul mar'a li arba limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bi zati dini aka ce ka fafata wurin ma'abuce addinin nan in kai haka zaka ci nasara kuma in ba haka kai ba zaka ci wuya kuma komin wahalar da zaka sha in ka samu wannan to zaka yi murna da wannan riba wata rana shi yasa wani da yake cewa da ya ce wai ana neman ya ce da aka ce zati dini ba cewa aka yi zati ilmi ba yau Allah ya ji kan wannan iman ne yace to yace mutane da yawa in an ce fasfar bi zati dini sai su kalli mahaddaciya kawai ko da karatun ko da tarbiyya ko ba wai sai mahaddaciya ce to mahaddaciya ce kadai ba tarbiyya ba addinin to dan hadda kadai a ai ba rike qur'anin kadai aka ce mu yi ba tabbas ibada ce daidai ne hadda qur'ani ba karamin matsayi bane amma a haddace ba a aiki da shi to ai مثل الذين حملوا التوراة ثم ثم مين ثم لم يحملوا كما كمثل المي هكذا كمثل الحمار يحمل أسوارا misalin waɗanda aka ba su a taura sun rike sun kama sun iya karantawa sun iya hadda sun iya komi amma ba su aiki da ita ba kaman jaki ne aka dora mai kayan littattafai yana ɗauke amma ba amfani ba karatun ba fa'ida ba abin da suke ƙara mai to me amfanin wannan hadda ba ta da wata fa'ida na bata abin go sha saboda haka ba hadda bace kuma ko je da muka faɗi wancan wasiyan da Sheikh Salihul Munajjid ya faɗi rahimahullah ta'ala abu bakwai muka lissafo daya ya ce wajibi ne musulmi ko musulma mutum ya iyaka kokarinsa ya iya karanta Qur'ani karatu mai kyau iyaka kokarinka komin tsufanka kai ta yi har mutuwa ta tadda ka iya inda ka isa shi kenan amma ka koya ka iya da kira mai kyau sai ce na biyu ka haddace shi duka in ba zai yiwu ba ka samu wani bangare na shi zama ka haddace yadda in fitina ta zo dan dama makasudin maganan kenan yace muhimmancin kulawa da Qur'ani saboda in fitinar zamani ta zo wata rana ka nemi kanka wani wuri kai ne kadai ka ja ba komi baka je ba da littafin ko da waya in waya kake da kama duka ba ta gida ka ruga la qaddara Allah ba fata muke ba Allah ya tsare mu amma kuma ai wasu haka din ya same su ko ma ban gani ba to yanzu wanda bai iya komi na Qur'ani ba lokacin ya bar komi gida ya gudu ya sha da ranshi da kyar yanzu in bai da shi kuma komi haka zai zauna kaman gwangwani a daji baya karatun Qur'ani karatun Qur'anin nan shi zai ɗebe masa kewa ya hana shi damuwa a ganshi kawai kaman ma ba shi bane masifar ta shafa saboda ya kai kuka wurin Allah ta hanyar ganawa da Allah da Qur'ani to saboda haka yace saboda fitinu da za su zo na zamani ka koyi iyawa karanta shi sannan ka haddace shi duka in zai yi in ba zai yi ba ka haddace wani bangare na shi sannan kai kokarin sanin tafsirin ma'ani na ma'anonin sannan kai tadabburi kai tafakkumi abu hudu sannan kai tadarusin shi tsakaninka da shi kai ta zuwa wajen malamai waɗanda kake ganin za su fi ka fahimtar shi ko su karanta littattafan magabata tafasir nan manya-manyan jigajigan bayan Allah su suna iya ɗan tsinto abin da za su iya ganowa ciki su koya ma shi ne ya ta dara suna hubainahu ulama a rabbaniyun a je wurinsu a koya saboda tsamin hukunce-hukuncen da ke ciki kuma sannan kuma ya ce sannan ka koya ma wani kuma kai kokari har wani ma cewa ya la yasbiquka ahadun ko kada ka bari wani ya tsere maka ila ta'limi suratul fatiha ila shakhsin ko ila li ahadin kada ka bari wani ya riga ka wajen koyar da suratul fatiha ga wani a rayuwarka ya kasance ka taba koya ma wani suratul fatiha babbar daraja ce ba ya karama ba ka taba koya ma wani suratul fatiha to ba mu iyaka in ma ba mu iya ba mu koyo mu koyar sannan bayan haka nan aiki da abin da ka koya abu bakwai ko iyakar gwargwadon abin nan so dan kaga yanzu a nemo ita a nemo irin wannan ita ma ta nemo irin wannan ka gani in aka hada abin da za a fitar duk bayan Allah da kake jin muna maganan nan auna ka ji su a ne iyayensu ko ma ka kalli Imam Ahmad ko ma ka kalli Imam na Malik ko ma ka kalli Imam Shafi ka ji su waye suka haife su ba abin nan bane to balle kuma a koma a zo kuma a zo a taho a taho a zo din ibnu taymiya ku duba da muka karanta hayatul a'imma mamai shi ana ta bata labari cewa danta ya mutu tana bakin ciki wani yazo ya bata labari cewa ya yana raye wannan sai da sai wasiya cewa har bayan ranta a rika kyautata masa saboda ya zo mata da labarin da ya faranta mata rai iya rayuwa sai wasiya cewa wannan bawan Allah a yi ta kyautata mai iya rayuwarsa saboda shi ne ya zo man da abin da ya faranta man rai ya ce ɗana na raye to kuma ya an so aka an so takarda aka kawo mata ita ta rubuta takarda tun da ɗana na raye bari in rubuta takarda a tura mai shi zai tabbatar da yana raye da aka kai mai takardar ya gani kawai ya ce ya ce ya sara ya ce mamansa na raye dan ba wanda zai rubutun nan irin wannan rubutun da kalmomin da take amfani da shi sai maman shi ya san kalmomin maman shi ban gane ba sani ba ko an gane sirrin in bata karantar da shi ba aka yi san kalmominta ya san kalmomin maman shi ita kuma da ya rubuta amsa aka tura mata ya tabbatar yana ya tabbatar mata yana raye tana ganin rubutun bayan zuwa ga mama ta ce dana na raye na san rubutun dana na san kalmomin dana kuma ma rubutun da ne ba wanda zai iya bani amsa sai wanda na koyar ya salam ku auna wannan wannan lafafa jayyida tace rubutun nan da nayi na takardan nan in ba dana ba ba wanda zai iya bani amsa kalmomin da na sa a ciki sai shi zai iya gane me nake nufi ya bani amsa saboda ka ta tabbatar ba wasu ne suka rubuta takardar ba in wasu ne ba za su iya ba shi ma kuma ya san rubutun da aka yi in ba maman shi bace wani bai iya yin ƙaryar aidabon rubutun a turo mai a ce maman shi ce ba zai yi ba to yanzu bai san maman ba wannan magana ita bata san dan kowa ne ne ba ta wannan magana auna to amma yanzu aka yi rashin sa'a uwa fanke dan cincin wa zai gane wani cincin din ya masu bacewa daga asali to wani cincin zai haddasa kuwa na mana ya dan fito to haka ake kokari a yi kuma idan kai ta roƙon Allah kana da abu da manufa mai kyau Allah zai azurta ka da wannan manufa kullum ana taimakon mutum ne akan niyyarsa da kyakkyawan manufarsa wa ma'anahu ma'anan ma'anan jiya da muka karanta ko shine annan nasa yaqsiduna fil adati min al mar'ati hadhihi al khisal arba mutane al'ada sukan fuskanci mace ne mai waɗannan halayen hudu kowa da wanda zai zaba yace shi wani yace gashi nan saboda ita ta ya ga diyan masu kuɗi ce to wani kuma yaro ne ma za ga shi da hankali yace iya ya ga diyan masu kuɗi inda dan so ne da zai so ta amma fa matsalan ya gane ba ta da addini ka dai kawo ta ta zama masa matsala to yara kaga wanda ya wannan magana shi ma kyauta ce daga Allah mai wannan tunanin bai tunanin bari ya auren jari bai je aure ta saboda kudin su zo da it da shi da ai ta gasa shi ba addini ba komi ba bauta Allah kawai ana dai zama haka nan kuma zaman da ba daɗi zaman da auren da duk ba dan Allah aka yi shi ba karshen shi matsala shi za ta zama ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع al'adance a al'adance mutane sukan nufi waɗannan matan masu waɗannan sifofin hudu ne kowa ya zaɓi nashi to amma kai ana baka shawara fahris anta kai da ake gaya ma fahris ala zati dini ka samu mai addini ba laifi bane a ce to ai tana da kyau kuma ga ta da addini to wannan nurun kenan alanu amma ya zama na wan ɗayan kawai aka kalla ba ta da addini wata ma har sai ta yi sharaɗi wallahi na gaya muku yaro yana gaya man yace ni wata rana ka san san bani labari sai a bani dalili zan ce to me dalili yace man ga wata wanda yana so ita ma tana son shi nace mashi to me yasa me hana abun nan yace ita ta ce idan ta sa hijabi ma jikinta gaba ɗaya ciwo yake yace baba za ka yadda in dauko mamu wannan nace ka dauko nace nace ka ce ka fasa gida nace wallahi ba za mu yadda ba nace wallahi ba za mu yadda ba ka fasa gida ke da ai wallahi ba ka kawo mana karuwa bane ka fasa mana gida ne gaba da to ka ji ba tace wai ita in ta sa hijabi gaba ɗaya jikinta ciwo yake wata akwai mutumin da wani lokaci za a gan shi wata rana kama abin nan ne wallahi akwai wata rana wani mutumin kuma ina girmama shi saboda wannan maganar ogan mu ne a office wata rana sai ya zo shi ma zai aure sai da auren ya rage wajen kwana sati biyu sai ya kira ni office ne shi muna ta ara shi malam Usman in shawara nake nema na ce ranka rage wa ne ne ne baka shawara yace duwa yace ba kai ka san komai ne ne nace to ilahi yace ka sai san kwanaki na ga ma ina so in aure nace ka ga ba ya ce to yanzu an gama komi amma yariyan nan sai da aka zama sauran sati biyu sai ta ce ita fa ta san yana da mata kuma shi kaduna yake ita kuma kano take ta ce to ita ta san kaduna aksariyan mutane suna sa hijabi to ko kanan ma ai zai ce masa ƙarya kano ba sa hijabi babu ahli sun ba ga mutanen ga manyan malaman mu can a can ma iyayen mu a kano amma ita bangaren da take sai ta ce wai ita a Kano ita kuma al'adar gidansu su ita yadda ta taso su jalla suke sawa ita kuma ba ta so ta san yanzu in ta yadda ta aure ba zai yadda ya ce a koma jalla ba sai dai ya ce a dawo hijabi yadda uwar gidan shi take to ita ko ba ta yadda ba so da ka kada ta zo ta ce in kuma ya yadda to amma fa ya san ta san ta in ta zo ta zai ta sa hijabi ba zai ce ita uwar gidan yanzu ta koma jalla ba to kuma a fito ya ta san ba zai yadda ba ce ga matan shi guda biyu ɗaya da hijabi ɗaya da gyale kullum abin nan bai ta san ba zai yadda ba shi ne ce mai yare gani na ce mai to ai ni daɗin da na ji ta gama ba riga an yi auren ba amma wanda ya ce ba zai sa hijabi ba kama wanda ya ce in ya zo ba zai sallah ba ne kada ka matsa mai domin inda aka ba da umarnin a sa hijabi nan aka ba da umarnin a yi sallah ƙur'ani ne magana inna salata kanat alal mu'mini na kitabin wa mawquta wa aqimu salata wa atu zakka aka yi ta magana aka yi maganan wannan sannan kuma aka ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yu'dayn wa kana Allahu ghafurur rahima to a dau wani bangare Qur'anin shi da kan shi ma masu yin haka ne yace afatu uminuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashadd al-'adab wama Allahu bighafilin amma ya'malun saboda haka ya za a yi haka nace mai ka gani abin da na fahimta kenan yace an gama saboda haka yace mata ba zai yarda da wannan ba dole ne in ta zo tsarin gidan shi shine sai ta ce to aure kuma wala a tsaya da hangawa dalilin da aka tsaye da auren kenan to ai kaga yayi kokari ko san ta bai sa ya sa shi ya zo ya canza tsarin Allah ba a gidan shi ya ce to yanzu abu yadda take so ko ko ya ce kowa ya rayuwar shi ya rayuwarsa to kuma dan bai dauko fitina ba waccan din dan da an kawo wannan ta rika sa gele yana tabbatar ma wata kila dama ita ma bai mata karhi ba sosai sai ta ita ma ta wurgar da nata ta ce sam ita ma ba za ta sa ba ita ma gelen ta fito ai gelen ya fi nuna jiki ya fi nuna kwalliya to ka gani tun ba hauka ba yanzu mutum shi namiji ne fa za ka gama ta shi wani ma har ka gan shi ya ɗauke ta wajen biki ko wajen cin abinci ko wajen wani abu ba ta sa gyalla kaɗai ta sa dama kai da mutane ne matar ka kawo matan ne kai da wasu to in ko abu naka ne kaɗai me yasa ba ka sa kuɗi a kallin liƙa su a riga ka riƙa yawo da su a waje kake sa a aljihun wando ba ɓoyewa kake ba saboda ka san kuɗin naka ne kai kaɗai haka so ku musharaka da wasu sai matar ka ce za ka ɗauko ka bar ta ba hijabi ka riƙa yawo kowa na kallo wanda ya isa ya kalle ta kowa ma ya kalla kawai ta zama kamar wata taya kamar wanda ake posta ta zama posta in ba mu hauka ba zai yadda da wannan matarka ta zama posta kowa ya gani to dama ba to me yasa ma kake ce mata kai personal abin ka wife din ka kai in dai kowa na gani ya ta zama abin nan bayan an gaya mana kallon zina ne ka wane ne zina ne wanda ya kalla wani ma in ya kalle ta sai ya yi mata kallon da wata kila kai baka taɓa mata ba ma to kayanka ne kai da wasu to saboda haka ba rashin addini ne ke kawo wannan amma kuma tun asali kaga ai wacce ita ta ce ta gada ne gidan uwar ko uwar ta ma haka take kenan sai ta ma uwar ta za ta fita ta take kaman falwaya dan targan dar sai su jera tare to kaga wannan sai irin ce dauka shi ko yace a fasa ya bari to akwai masu tunani sosai wani ko sai makance sai bayan da aka zo aka dade kuma ya dawo ya ce yanzu ne zai tankwasa ta bayan da ta riga ta gaya ma tuntun haka take tun daga gidansu ka zo ka tankwasa ta ko ka tankwasa ta sai ta rika sa shi a jika in baka yi sa'a ba in daga gidanka ne masifar ka ta kai masifa ta sa a gida in ka fita dama gyalanta na nan tana kaiwa inda za ta naɗin hijabin ta sa a cikin jika ta ɗauko gyalanta ta nana in ta kusa dawa gida ta sa kai ma munafuci mu ga tsiya kuma saboda haka ka zaɓa tun yanzu fahris ala zati di ai wato ita mace abin da ya kamata tun tashin farko dama ya kasance ga abubuwan da ka gani kake so ta ta ta yi burge ka eh a halitta to kuma ta burge ka addinin ta kana ganin za ku daidaita da ita in ko ba haka ba kun rabo wajen addini kai hakura da ita kana Allah baka wata shine kawai mafita amma wadda za ta yi addini tana da kokarin wannan tunanin to ita ce wadda in an zo ko da bata kai wata kololuwa ba za ta yadda ta koyi sauran abin da bata sani ba ai ka gama dalla da wannan kuma za ta fitar da abu mai kyau wata ma wadda bata riga ta koyar ba sosai in ta zo da niyan koyon kuma tana da kokari wallahi wata in ba sa'a ba ma in aka yi sa'a zan ce sai ta fi dagewa fiye da wadda take ganin ta iya don wata ma yanzu ita kuma in ta yi karatun da yawa mukabala za ku riƙe kai da ita ka zo ka ce kaza fa ba za a yi ba ta ce a'a ita ba haka malamin su ya koyar da ita ba kuma kai ba malamin ka bane saboda haka tana jayayya da ita kana faɗi tana faɗi ita mai karatu ce na ga muku nan wani ta ci mahaddaciya ce da ta zo ta hadda ta hadda ta shiga ta aka dauke ta aka kai ta umra aka kai ta dubai ta dawo da ta dawo kawai sai ta ga ma mijin nata shi ma kuma mahaddacin ne ba amma sai ta ga ba abokin zaman ta bane ta fi karfin shi aka zuga ta aka ce to aike da irin wannan halitta taki da kaza ga qur'ani ga halitta mai kyau kuma ki zauna da wannan kutaki ai bikin kanki cuta ta ce gaskiya ba za ta nemi yadda za a yi su rabu ta rasa yadda za a yi wajen bukatar rayuwa da wane ne ba ta isa ta kure shi ba yana da himma yana da kokari abin da za a ci abin da za a sha ba taba nema babu ba sai ta ce ta san ta inda za a ta kama shi ran nan yana ta buge bugen shi ta dade ba ta gan shi yana tilawa ba shi ran nan kawai sai ta ce mashi ina so gobe mai musaffa ya ce Allah kai mu ai ma kin taimake ni ni yanzu jago jago din neman abinci ya hana ni raban da yanzu na ma in karanta Qur'ani yanzu na dade ta ji a to ashe na jadda zan kama shi ta shirya ta ce musaffa za a yi kuma ta samu sura mai yawan rikici ta je shu'ara ta dauko tunda kaga gata da gajeren ayoyi amma gata da kisin ba isa abai yanzu zaka saki wani annabin ka tsallake shi ka kawo ni mahaddata sun san haka mai son ya kama ka in ana karatu na hadda ya san in ya shiga nan in ba isa abu sai ya kama ka sai ta shiga nan sai ta maraji'a sai ta maraji'a sai da ita ta shirya sai maraji'a to zai ta ce to mu je yace wata sura za mu ta ce mu yi shu'ara ce to ana fara ku neman masara aka ja aka ja so biyu kawai ya bada ta ce danja aka kara ta ce danja aka yi ta yi tana ta ya ce to a gyara ya ci gaba ta ai ma da ne a gyara ya ci gaba a gyara ma da gama ta ce to na yi ma gyara so uku zuwa hudu ta ce kana gani yanzu ya dace in ci gaba da zama da kai haka ai yanzu kam ka sani ruwa ba tsaron kwando ba ne bai yiwuwa a ce ka zo karatu yanzu ina mahaddaciya ko gagga yanzu in zauna da mahaddacin da na kama shi so uku zuwa hudu haka abin nan an muyi musaffa na kakkama shi to da haka gaskiya so ba kenan haka dai aka aka rabu da karatu hmm bajuwa oh to to Allah dai to da gangan ne ya kure mutum to wazfar biha ka neme ta a yi faris ala zati dini ka nemi mai addinin ta sani kuma tana aiki da abin da ta sani kuma shi ma haka wasfar biha wa haris ala suhbatiha ka nemi ya kasance ita ce abokiyar zamantakewarka hatta ta'isha sa'idan idan kai haka zaka rayu cikin farin ciki ha wa talqa Allah ayyuha shab kai matashi mai aure wanda kayo saboda Allah nan sai ka gani ka rayu ka haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala ala khairi hali akan hali mafi kyau Allah ka azurta mu da wannan hali ba da ma ta kunu sharikata hayatika as-saliha in dai ya kasance ka nemo abokiyar zaman ka ta kirki ce bayan da ka samo abokiyar zama ta kirki ko ke kika samu abokin zama na kirki rayuwa za ta zama mai rayuwa mai kyau kada hayya laka kullal asbab ta shirya ma duk wani sababi allati tu'inuka ala ta'ati Allah wa mardatihi wanda za ta taimake ka wajen yi ma Allah da'a da neman yarda Allah kullum ita ce wata ko da rana ne ko zuwa kai ka dan kwanta lokacin la'asar na yi ita tana to ina so in dan kwanta amma yana tunanin kada in rasa jam'i ta ce ka rasa jam'i gani kai bacci ni kuma ina gadi lokaci na yi zan tada ka kawai lokaci na yi malam kaji ta zo ta ta taba ma ba ma marin ka za ta yi ba balle ka birgita kafta wa wani zai da suke tadawa ba za a waje ji bai su sai an biya kuɗi ba waje akwai yadda ake tada mutum ba firgiti ba komi salin alin za a taba ba wani wuri zai kaji kawai ka tashi siya kalli kwanciya ba ba ba firgita ka zai ba ku zuba du eh za a firgita mutum ta zai da za ta tada ka a hankali eh abu ji ina kai wace ka waje a tambaye ka ne ka ji da siri an ce maka ba za a waje ba eh su zabi in su ne sun san wurin ba su suka faɗi wanda ba a wajen karatun su ranar su su suke faɗi ta akwai hanyar da za a bada ta da mutum duna is'adin ba maganan tashin hankali cikin ruwan sanyi in an tafa mai wannan wurin zai tashi cikin hankali da hasa ya yi murmushi ma saboda jin daɗin tayarwa ehe to sai an zo can ka zo da alhamis faɗi ma tun da yanzu insha Allah za mu dawo mu zo mu shi kenan kowa ya huta bakin ciki duk ya zo karshe insha Allah ta'ala Allah ba mu mafita ana bakin ciki mata ko ka dai ran nan wasu suka zo da suka kira suka ce ga zo da laki zuwa da ce na ce wasu ba zo ku tafi abu da za ku fita bi suka ce so suke wai zai ran juma'an nan da ta wuce suka zo aka bude wasu suka ce suna gana na ce a ce wasu bana nan bana kusa su tafi kawai in sun zo muka da sai sun yi kuka kafin su wannan wuri to saboda ba ne sun ta ganin suna ta yin haka saboda haka wannan shine abin nan din su ala ghairi hali bada ma takunu sharikatu hayatika salihah qad hayya laka kull al asbab allati tu'inuka ala ta'ati Allah wa mardatihi kai ma kuma gare ta haka yanzu ka duba yanzu kai yanzu ka auna maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da yace idan mutum ya tashi da daddare yayi sallan nafilfili sannan bayan haka nan kuma ya tada iyalinsa ita ma ta yi sallah ko da raka'a biyu ne idan ba ta tashi ba ya ɗebo ruwa ya shafa mata a fuska ta tashi ta yi sallah ko kuma ita ce ta fara tashi kai ka gaji yau da yawa sai ta tashi ta yi ta sallata ta yi ta sallata sannan bayan ta yi sallolin nan ta zo ta tada ka ta ce kai ma tashi sai ma irin wannan tadawa cikin kwanciyar hankali tashi kai ma ka ɗanyi ko da shafa'i da wuturi ne alfijir ya kusa fitowa in ba kai ba ta shafa man ruwa a fuska kai ma ta tashi kai sallar na haka ce za ku wuni ran nan mala'iku ne maku adda yanzu kana ganin wanda ba ruwan shi da addini ai mai wannan ya yarda ko ita ko kai ko shi mijin a ce ne sai yake da addini sannan ta shafa mai ruwa ta zai boki ta ta dauko ta kwara mai haka ita ma in kai mata cewa za ta yi bol wannan ta auri hatsabibin miji hana ta bacci yake yi tun karfe uku na dare sai ta da mutum in baka yi bai ɗauko ruwa kwara ma bokiti guda ta kai gida gidan su ta faɗi iyayenta kuma ba sa abu ba su bincike ba su riƙe magana yanzu har ma saka yakka ta kai ma ƙara ta ce mijin tana kwara mata ruwa ta tashi ta yi sallah ko da haka ta ce sai ka ce kai wance kwara maki ruwa gaba ɗaya to bari mu kira shi mu tambaye shi gashi gashi mu ji ya yake ta dakin mu ji za ta yadda in ta san ƙarya take to ƴaƴanka ne duka wanda duk kake yake auren da yake kamar duk ba wani boye boye da in akwai damuwa yazo kawai sabe kai ce ma ga damuwa ga kaza saboda a gyara sai a gyara amma mutum ya canye magana ya canye ihu ya canye abin nan kai kuma bai ma taɓa gaya ba komai ba haka daidai ne adalci ne to da ya zo ya faɗi wannan maganar ta ce ta zo gida ta gaya mamanta wataƙila mamanta ma za ta fara gaya ba ce kwara mata ruwa ake to kwara mata ruwa ta yi ni sallah ce to shi kenan in kwarawa yake bai daidai ba in ko shafa mata yake umarnin annabi ya bi sau da haka a kira su mu bari mu tambaye shi in ji shi kenan ya ake mata ya mun ji an ce kana kokari ka tara ce sallah amma sai ka kwara mata ruwa da gaske ne kwara mata ruwa kake ba shi kenan ba in kwara ake to bai kai haka ba ga yadda annabi ya ce shi ma a saita shi bai gane ba ne ba shi kenan matsala kala amma ina to in ba addini dama ba yadda za a yi tun da ba dan addinin aka haɗu ba yaushe addinin zai haɗa kai kuma ba zai yi ba abadan haka za ta fama wa kadhalika ay wajaba alaikum ya awliya umuril banati aka ce to ku kuma haka ya zama tilas akan ku ya ku waliyan ƴaƴa mata an tattaqullaha fihinna ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala game da ƴaƴanku mata wala tu'attilu wa ta'qudu azwajahunna haythu inna khayra ma tasurru bihi alfatatu ba'da taqwallahi huwa naba'u khitbatiha yace kada ku zo ku rika boye ma ƴaƴa mata ku hana su ku bata masu duk wani abu ko wajen kulla masu aure na zawaji kunna na magana auren su ku dai ku rika kin ma maganan ku rika kin damuwa kun ga sun kai lokacin aure ina jin kwanaki da muke karanta adda wadda sai da muka shige wannan magana nace in kana da ƴaƴa mata ko maza matasa cikin hirar da kuke wani lokaci ka rika dan tabo masu maganan auren su cewa kana so Allah ya azurta ka ga lokacin da za su yi aure wannan maganan ta ne masu dadi amma su ga kullun su kawo ma magana aure kace dalla wannan maganan kai me kace me kace ma da shi da za ka yi magana aure ko ya zo ko bai da komi kace Allah ya kawo maka hanyoyi ni ma Allah ya bani hanyar da tunda alkhairi kake so kai ni ma in taimaka kai alkhairi babban abu ne ya ji dadi ai ba ta ai gobe ba amma wannan maganan tana dora ma mutum khawatir tunaninsa yakan yi kyau haka ita ma mace duk da tana jin nauyi in kai mata maganan za ka ga ta sun koyar da kai amma in ta koma daki tana jin daɗi ka ce mata kana fata Allah azurta ka da yadda za ka ga aurenta in an yi wata magana ta ji ba ta ji daɗi ba sai magana ka ce ba komi ke ma kaman gobe ne wata rana ya Allah da kina ɗakin ki za ki ci gashin ganki kaza kaza kaza kaza wannan maganan tana jin daɗin ta ko da a ce ba ta nuna ma ba a gaba saboda ita mace ce tana jin kunya amma kai tsit kaman baka san su ka ɗauke su su kaman gumagumai kaman gungumin itace ba daidai ba ne mun karanta cikin addu'a wadda wadin da nan nan ko muka yi maganar hawatir na yadda annabi ya dora ma cikin wancan ne in istamta bi hayatika yadda annabi ya dora ma jabir tunaninsa ku duba yadda aka taho da yaki an dawo ga doki yayi matsala ga annabi yayi ta hira da jabir jabir ya ji dadin kullun jabir yana tuna da wannan abin da manzo Allah ya masa har annabi ya bar duniya in jabir zai kukan tuna da manzo Allah wannan abin ya tuna da shi wajen tafiyar nan inda annabi ya zo ya tada dokinsa ya sai raƙuminsa ya kuma sai raƙumin na manzon na Jabir aka zo ya maida ma Jabir da raƙumin da abun nan sannan kuma ya rika ce masa to yanzu mun san kai baka dade da yin aure ba yanzu in muka je sai mu tsaya bayan gari sai mu sanar da cewa ga mu nan mun dawo saboda amaryarka ta shirya ma shimfiɗa mai daɗi da ta feshi ta sa ruwa mai sanyi da ta sa filulluka ta gyara daki ya ce wane ni da wannan ya rasulallah wane ni da wannan ai ni bamu da komi bamu ma da shimfiɗar da zamu kwanta balle ma har ta samun filo annabi ya ƙara jin wannan matsalolin dan haka da aka je ya sai dokin shi ya ce to ya sai dokin shi sai ya ce ya bashi kuɗin dokin da lunkin ƙari yadda duk sai ya biya wannan matsalolin bashin da yake damun shi na cewa shi yanzu ba abin da ya damai banda bashin da baban shi ya bari baban shi ya mutu yana bin bashi ku kalli da ya ce shi yanzu duk duniya ba abin da ke damun shi irin bashin da baban shi ya mutu kuma an ban mai da 'ya'ya'yan mata guda tara yana ci gaba da kula da su ga bashi baban ya bari ya ce wannan shi ya damun lokaci ɗaya annabi cikin taimakon Allah ya maganin waɗannan matsalolin ya ce ya sai raƙuminsa kaza ya sai kaza sai da aka kai inda jabir ya ce ya yi man da ya ce ya yi man sai annabi ya ga kenan jabir ya ce ya yi mai dan an bashi kuɗin da zai iya warware waɗannan matsalolin kenan ya ce to an ƙara ma sannan kuma an maido ma da raƙumin kama jabir ya manta da wannan sau da haka wannan istamta bi hayatik aka ce a rika hirar da halin da kaga mutum a ciki na abin da yake so abin nan ka rika magana akan wannan da fatan kana so ka fitar da shi daga cikin wannan damuwa yana sa ya ji daɗi ko mutuwa kai akan wannan abin sai ya zo yana juyayin cewa aiko da ka so a ce an yi mai kaza an taimake shi a kaza amma Allah bai yi ba to yanzu Allah ya bashi wata mafita ta wani wuri yana jin daɗin wannan abu saboda haka shine inna khayra ma tasurru bihi al-fatat kuji mafi alkhairin abin da yake faranta ma kiyama rai ku gane maganan nan dan saboda muna da ƴaƴan nan mu rika kula da yadda zamu rika yi musu abin da za su ji daɗi zama kana hira da su kana magana kalmomin da zaka gaya musu ji daɗi mafi daɗin abin da ke faranta ma kiyama rai bayan tsoron Allah huwa naba'u khitbatiha wa zawajiha shine labarin da za ta ji ana neman aurenta kuma ana so a mata aure amma ka ce har sai ta kai shekara talatin da wani abu arba'in kuma tana kawo wanda ba babu ba ne inda babu ne wannan sai mu ce babu amma ta kawo wannan ka ce bai yi ba ta kawo wannan ka ce lokaci bai ba ta kawo wannan ka ce lokaci bai ba ta kawo wannan ka ce lokaci bai ba har bakin ciki ya kashe ta ko ko daga nan ta dinga tsamurewa tana cikin damuwa asibiti gobe depression wa gobe wane ne gobe wane ne gobe matsaloli ba la ta addu'a la tusa in ba yasa ba daga nan ta mutu akan nan tana tsine ma sai nan muka magana wannan ta ce kada Allah ya ba babanta aljanna ya ce amin kuma ya ce amin shi bai sani ba sai bayan ta gama addu'a har sau uku ta ce ka san abin da na ce ya ce ta ce na roki Allah ne cewa yadda ka hana ni in yi aure ni ma watakila Allah ya azurta ni da zuri'ata in ga abin da ni ma na haifa ta godiya in ga ni ma zuri'ata ka hana ni wannan jin daɗi kai ma Allah ya hana ka jin daɗi a aljanna kuma shi ya ya ce amin ita kuma ta mutu ba a nemi afuwa ba wala tushaddidu ala shababi fi mutasallabati zawaj wa sa'iduhum ibtigha kun jigo kada ku tsananta ma yara matasa wajen bukatun aure da suke da shi in suna da wajen aure idan za su yi aure kada ku matsa masu ku ce sai sun yi kaza sai sun yi kaza sai sun yi kaza wajen yin auren mutaqallabatu zawaj abubuwan da aure ke nema ko kayayyakin da ake so wasa'iduhum ku taimake su ma su din abinda ake nema su yi wajen aure abinda ake nema su yi ta bangaren masu auratarwa ku su kuma wajen yaran in za su yi sun zo suna nema za su iya yin kaza za su iya yin kaza za su iya yin kaza karkashin ka suke sauran abin da ba za su ja ba a taimake su ana da hali a taimaka masu a ce tun da babanna za su yi har ma yau akwai matashi kana da matashi ko matashiya suka tsaya su ba yawo za su yi ba suka ce aure suke so su yi a in babu halin sai dai a ba su hakuri a ce gaskiya abin da kuka kawo babba ne amma yanzu babu hali a yi hakuri zuwa lokaci kaza insha Allah ta'ala kuma wallahi na gaya muku in dai da kyakkyawan manufa aka yi Allah sai ya buɗo hanyar da za a samu a yi cikin rufe asiri Allah shi ke rufe asiri shi ne mai taimakon bayansa amma kullun su zo da magana a kora kullun su zo da magana a kora kullun su zo da magana a kora na sha gaya muku magen aka kulle ta cikin ɗaki aka rufe ta ta bi ta nan asalin ta tana faɗa sai ta cuce abin nan ba amma ka rufe ta ta bi ta nan kofa ba hanya ta bi ta nan kofa ba hanya ta bi ta nan kofa ba hanya me za ta yi ma ƙarshe ko ta yi ma feshi ko ta yi ma tsalle kuma wannan feshin dafin daga rai kaman kaman maciji ya harbe ka ya cije ka za a yi so na kai ta rungume ka kawai ku mutu ku mutuwar kasko ta yayyage ka kuma ta fesa ma feshi a ido in ba sa abu daga nan ka makance saboda ta rasa mafita to dabba ma tana da wannan balle dan adam in ya biyo ta nan ka tare ya biyo ta nan ka tare shi bude masa ta sai inda zai wuce in ko ba haka ba sai nema wa kansa mafita daga da gangan daga nan ko ta yi ma ko ba ta yi ma ba sai nema mafita da kanshi haka namiji yake haka mace take balle namiji zai kai manzalin da ko ganin shi akai kana bugun shi ta ci ba maukaci a ce yanzu wannan zaka buga haba ai in dai abu ya wuce magana kawai ka rubuta shi to ita ma mace in ta kai wani manzili take ta bugunta ba a zauna ya ma magana ce kamar wannan ka rika bugunta wadda yanzu inda ma ta aure ta ita ta yi ta haifi aya kuma a kama ta ita bugu to gaskiya kwakwalwarka kaga daga nan yaya ta mutunci sau da haka amma magana da tsarin yadda aka ce da an ba tsarin Allah sai matsala da an bi tsarin Allah ko ana nan cikin jin daɗi wabtiga mardatillah fahum ay sayatahallawna bi banatikum ay ko sayatahallawna bi banatikum bi amrillah za su koma sayatahilluna ne sayatahilluna banatakum za su halalci za su samu halaccin ƴaƴanku mata bi amrillah fi hayatin zawjiyya da'ima maimakon a neme ta da banna yanzu an yarda su yi aure dama yanzu kaga mutum yakka da wannan in dai ba kana tuhuman abin shi bane mutuncin shi ba kaga sai sun dai menene shikenan kina shikenan ai maka aure in kau ba haka ba sun kalike ma juna sai su nemi hanyar ta bayan gida kuma baka sani ba kuma yanzu ai ma wayo kadan ne ga waya ga komi za a iya yin text za a iya yin ga duk duk maganan wayo duk yadda ake yanzu sai dai mutum in dai ya rike waya namiji ne ko mace to ba mafita sai dai tsoron Allah kawai muraqaba in ko ba haka ba ta wayan nan ba abinda ba za a yi ma ba baka sani ba tunda in an yi mata in an yi mata wayan nan ko aka yi mata text aka yi mahada ita kuma ta shirya ƙaryan dama mace sai an koya mata yadda za ta yi ƙarya in tana so yanzu yanzu nan za ta ce maka yau tana sauri ko ta kila ma kai za ka yi ta mahadan in ba isa ba ta ce ma gidan kawarta take so ta je ta an so littafi an ba su aiki wajibul manzil gobe ake so a bada da safe kuma kawarta ke da littafi ita ba ta da shi kai ma in ba isa ba daga ne ka ce bari in kai ki ka kai ta ka aje gidan ka ce gidan kawarsu ne to kuma kuma su ta shiga gidan kawan na nan ciki kawar ta fito su tafi inda za su wurin su daban ko ga mu kai da su can sai ai littafin ne ni ma na bada aro wani wuri na ce mu je wurin mu an so da za ka gane amma gariya to zai na littafin sai da ma kawai abinda muke so mu gani ciki mun duba mun yi aikin har mun tura daga da sai ya ya za ka yi da su a ƙarya ta sau da haka babu wannan abin sai tsoron Allah to shine nan ake gaya ma idan ba a bi shari'a ba sai su rika neman hanyoyin da ba na shari'a ba su su biya bukatun su ta nan wurin amma in ka bi Allah sai Allah ya ba ya sauƙaƙe ma abubuwa sai su rayuwa su fi hayatin zaujiya da'ima ai wannan mu'ahko wannan ne mil'uha as-sa'ada wal hana wanda rayuwar za ta koma cikakkiya abin da ke cike da ita shine jin daɗi da murna wa inna hadha ash-shab as-salih wannan matashi na kirki wannan matashi na bawan Allah na kirki ne sai ya kunu insha Allah libnatikum zawjan sai ya zama kuma tunda na kirki ne shi ka ba wanda kake kyautata tsammanin abin nan dabi'ar shi da kirki shi kana ganin da iya fahimtar ka la nuzaki ala Allah ahadan abin da ka gani a zahirin nan saboda shi kai to shi wannan zai ba iyan nan zai zama a wurin diyarka yanzu zaujan sai ya zama miji ne wa ra'iyan ko mai kiyo ne kiyon nan da ka koya mata ba zai yadda ya je lalata gida ba wani wurin ma yana iya ta ce ina so in yi kaza ya ce yanzu tsakani da Allah bari in tambaye ki yanzu a gidanku kin taba ka wannan matsalan baban ku yadda aka yi shi ma kin san a gidanku dai ba za ki kawo wannan matsala ai ba in kuma kina so yanzu in buga mai mu tambaye mu ce ga abin da kike so dan ni ba zan yadda in bata karantar wanda ya maki ba da kaina amana aka bani ni kuma ni ne zan rusa in haka kike so bari mu buga mu tambaye mu ce ga abin da fa wanda take so yaya ai mata baba a ce bari ma sa ki hansuri kidi baba ko ya bada azza kaga daga nan aka bada azza sai ayi in ka in ayi ne ga azza ta ji da kanta da sai a zauna lafiya wani abin ma da ta zo ta da ce to ai kai matsalar kai yanzu ba wai in ce maka ina son kaza maka ce sai ka tambayo to shi wanda aka sani dama bai sa wa ki gani za a ce sai an tambayo kuma wani an baka amana din ba kai haka shine daidai shine ka rusa wannan komai ba shine ya zama ra'iyar يمتلئ قلبها أي قلبه لها بالمحبة والمودة والحنان والإحترام ما تدك بألا ko ana so ko ba a so wallahi sai ta samu wannan a wurin mijin ta bi Allah ta gani lokacin da wani malam Allah ji kansa malam awwal ibn shaykh al-abna albani da ya magana ya zo yayi karatu yayi magana sai ya ce to bari ma ai maganar sihirul halal ko ya ce bari ai karatun sihirul halal aji yadda mace take iya sihir da miji idan mace ta bi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne zai tankwasa mata mijin kowane iri ne ku duba wanda muka taɓa ba ku labari mijinta mashayi kullum ya sha giya ba wanda bai mai magana ba har yan uwan shi suka kasa mai magana saboda mai kuɗi ne ana jin tsoron shi amma matan nan da ta- da ya kasance saboda Allah take so ya shiryu sai Allah ya bata manu- mafita ta ce bari yau ta taimaki bawan Allah nan yau ya je ya shawo jiyarsa yana ta tambele yana ta rawa yana amaya a cikin daki sai dai ta dauka shi hoto sai ta dauka shi video sai ta dauka shi video aka gama ya gama ya fadi ya bacci ya amai a falo kawai ta dauka duk ta dauka video ta aji gobe da safe ya tashi jiya ta sakai sai ta ce da Allah ina neman wani abu yau kai min ya ce menene ta ce so nike in ka da tashi daga wurin aiki yau inda kake zuwan nan kada ka je sai ka zo gida tukunna ka ci abinci ni kuma akwai wani bidiyo mai kyau da nike so in nuna ma ka gani sai daga nan in ya so sai ka tafi ka inda zaka ya ce a a nuna mai yanzu ta ce a ba zan nuna ma yanzu ta sai ka je wurin aikin ka ka dawo ka zo ka ci abinci a gida in ka ci abinci ni kuma daga nan zan sama sai ka gani daga nan in ka gama kawai sai ka tafi ka inda kake zuwa ya ce ta haka din ma yayi ba matsala ina tashi daga aiki kuwa sai yau gida yau bai yi can ba sai yau gida ya zo gida ta ce a sa ta ce a sai ka gama ci abinci ya gama ci abinci yana ta yana ta doki a sa mai can da aka gama ko ta ciro abu ta sa mashi ma jikin TV yadda zai gani kwandala kwandala ta cire abun waya ta ta sa a jiki ta hada malam ya gan shi ga yanan tun da ya shigo gida yana tangadi yana raye-raye yana shigantaka shi da amai da rawa yana tai a falo da fitsari duk haka yayi yayi fitsari yayi amai yayi rawa yayi komi ya kalla ya kura ido yace wai yanzu wannan ni ne tace duba sosai yace wallahi ni ne kau ni ne yace ni ne sai su da kai fashe da kuka yace yanzu haka yake yi tace haka kake kullum haka kake ma haka kake dawa tashi nan yazo har karshe inda ya fadi yayi amai yayi amai ya fadi ya rage rage cikin aiki cikin falo ya fashe da kuka ya ta kuka ya ce yanzu da Allah bare mu tambaya daya yanzu wannan halin da yake zuwa ƴaƴan shi sun san haka yake yi ta ce wallahi ba su sani ba su sani ba duk shekarun nan ba su taba gani ta ce wallahi ba su taba gani ba ta ce ai in ta ga lokacin da ya kusa dawowa sai ta ce duk su je su yi bacci sai ta je ta kulle su ta baya ba yadda mutum zai buɗo kofar nan ya fito dama komai suna da shi a ɗaki a bayan su su shiga bayi amma ba sa ba sa bari su gani ko sun ji hayaniyar shi da waye ba sa gane me ya dai yi. amma dai ba bai taɓa taba ganin shi ba ya kalla ya ce Allah ya maki albarka Allah ya maki albarka ya ce to wallahi zan ɗauki alkawari yau a gaban ki tsakanina da Allah wallahi daga yau ba ni ƙara yin wannan abu kuma da dalilin shi bai ƙara ba daga nan ya ce ya tun da dai ta rufa mai asiri ƴaƴan nan ba su gan shi ba ba su san ba wanda ya san yana yin wannan sai ita take ganin shi ya tuba zuwa ga Allah kuma ya bari har abada me yasa ta samu wannan saboda tana nufin Allah to kuma ita in ba ruwanta da addini me yasa za ta yi wannan ya za ta yi wannan har ta yi tunanin bari ta kulle to yanzu wata in ba Allah take nufi ba kai da ita za ku fata sai ta gaya ma kowa sai ta ma gaya ma ƴaƴan ta ma sa ƴaƴan so take su kika tunda ita ba a yi mata daidai ba fala tushad saboda haka wannan shine aka ce sai ta samu sai a samu ko da wannan zaka ga an samu yamtali qalbuhu laha bil mahabbati wal mawaddati wal hanan wal ihtirab sai ya zama zuciyar shi yanzu ta koma game da ita wannan matan ga so ga kauna ga tausayinta ga girmama ta kuma yana darajanta ta sai ta samu abu karanci guda hudu kauna da so so da kauna suke ce mai su masu abun wal hanan da tausayi wal ihtiram da darajantawa yana ganin girmanta har zai koma bai kiran suranta sai da yace ummuwa ne saboda tana da daraja amma ko ta waje sai ke kan dai a'a to ba daraja wa inna li ikhtiyari hadha zawj يجب أن نعمل بما رسمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجن zaben miji ya kamata ne ko ya wajaba ne mu bi abin da manzon Allah ya tsara mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ma ruwiya an abi huraira radiyallahu anhu cikin abin da aka ruwaito daga amir abu huraira Allah ya kara masa yarda qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuji yadda ka'idar neman aure take koyar da take dan haka shi ya kamata a fifita idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu kuji ba sauran abubuwa ba ake kallo idan wanda kuka yarda da ɗabi'unsa kun ga sune farko ba karatu ba ba karatu kadai ba a'a bayan karatun ɗabi'unsa wanda kuka ga ɗabi'unsa yana da kyau wadinahu da addininsa kuma abubuwa na addini ibada ba ta wuce shi kullum yana cikin bayan Allah yana tare da bayan Allah yana son bayan Allah halaye lafiya lau wajen addininsa lafiya lau babu wata naƙasa yana ƙoƙari ya tsare abin da aka ce a tsare gwargwadon hali wannan wanda ya zo maku da waɗannan sifa guda biyu haka annabi ya ce man tarda idza atakum man tardawna khuluquhu ba fa khalqu ba ba halitta ba ba kyau ba yake kallo ba khuluquhu dabi'unsa wa dinahu da addininsa fa zawwijuhu ku bashi aure ku aurar da shi yace illa taf'alu in ba ku haka ba kuka yin haka takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid arid to za a samu fitintunu a doron ƙasa kuma za a samu bannar da bata da iyaka mai fadin gaske shine arid mai fadi wadda bata da iyaka mai muni to ai ko kaga duk abin da ake samun nan yanzu ga dalilai ba a kallon dabi'u ba a kallon addini to illa taf'alu in ba ku yi haka ba ta kun fitnatun fil ardi za a samu banna a doron kasa wa fasadun aridun da banna mai fadi na'am to shine kaji shiraje sharhi yace yanzu ba hali ake me kace ma ba hali ake duba ba hali ake dubawa ai mun karanta ma da watan wani wuri yace matsalar wannan zamanin yanzu wajen ma'aurata ba hali suke duba ba hali suke dubawa ba ɗabi'u ba kenan ba ana kallon halayen mai auren ba ne ko wani abu ko wani abu nashi ko wani abu ko zuri'ar da ya fito take wani zai iya fitowa ciki ya fito kuma canza matsala amma an kwatanta gwargwadon hali iya abin da aka sani sannan kuma an ban ma Allah sauran khalas to wasu hali suke dubawa hali suke dubawa ba hali ba hali an gane hali kuma an gane wa inna ba'dhan nasi fi zamanina hada gashi nan ma yanzuruna an-nas bi manzari al-maddati al-bahta kaji maganar da haka yace wasu daga cikin mutane a yau in za su aure kawai suna kallon tsagoran inda kuɗi suke ne kawai madda ai madda bi manzari al-madda kawai suna kallon ina ne kuɗi suke kawai al-bahta tsantsa ba ruwansu da addini in akwai addinin akwai kuɗin akwai kaza wannan kuɗi ha wannan nurin ne shi ma ala nurin kamar wancan amma dai ba addini sai kuɗin kawai alshirme ne wa ta'amaluna bin nifaqi kuma suna mu'amala da mutane ne da munafuci kawai ba da gaske ba sau sai sai mu'amala sai a boye ai dungu kenan kullu hasanatin lil faqiri sayyi'a وكل سيئة للغني في نظر الناس حسنة إذا كان الفقير كريما قال الناس إنه مثلاف to wannan ba bai ci bane ai sai dai mu dauka daidai dai kullu hasanatin lil faqiri sayyi'a shi wanda bai da komi yau kamar dai wane ne wannan wakan ma wani mai waka yake magana har in an zo ranar mutuwar shi da bai tun da wannan a hausa na dan marajas ko yawa ayo ya mutu shi ma Allah ji kai shi shine waka yake maganan ta shi ko wanda wanda wanda bai da komi aka zo har ranar mutuwar shi ba mutane ba sa shi kawai ma ba su ji ta ya mutu ba ko shi eh ban ji ba eh suna da tafiriya ba shi ko mai kudi in yayi mutu sai su sauri su rugo sai su zo gidan a je hawa ne ba da gudunmawan tantin da za a kafa tamfalin a sa na abuja ita cin abin nan ba wani shi kuma mai son banza har da zuwa gidan da tokali in an ka abinci mai daɗi ya ci wai yanzu mutane sun lalace da wai mutum an yi mutuwa kawai yana yawo da tokali aljiwar da maji da yaji da barbada an ka abinci kawai barbada ya ta ci tun da nan za a ci abinci kira kuma abokai ce ce an yi wata mutuwa mai zafi ba zafin an mutu ba zafin mutuwar babba ce ana morewa a wurin sosai za a sha ruwa a ci nama a cika za a ci ruwan gora ta salat a wuni nan ana latsa waya ana ta in an ce za a addu'a ta tashi zaune a ce to ana addu'a in an gama su gaba da latsa waya suna gyan mai zafi kenan wai to shi mai fakiri duk abin da ya a wurin mutane ba abin da za su yabe shi su ce mai kyau ne sannan wa kullu sayyi'a lil ghani shi ko mawadaci duk abin da ya mara kyau fi nazarin nasi a wurin kallon mutane hasana duk sai ai yayi daidai shi yasa za ka ga mutum yana da kuɗi ko yana da mulki sai a je gaban shi a zauna yana kan kujera mutane yana ƙasa yana ƙarya suna ta gaskiya ne ranka ya dade gaskiya ne ai haka ne ma daidai ya kwashe kwashen shi ya faɗi shirme su ce haka ne ai haka ne ma daidai ai mu ba mu taɓa ganin kamar ka ba kuma duk ƙarya suke shi ma ɗin da yake wawa ne har ya yadda bayan sun ma wani jiya wai sai yadda wai kamar da gaske suke wai wannan magana har ya rubu ai tun da muke ba mu taba ganin ka makka ba ai babu ka makka da can ba ai ka makka ba yanzu babu ka makka nan gaba ma ba ai ka makka ko shi wane ne da ƙarya idan kana al-faqiru kariman idan mai abun nan ne mai fakiri ya zama mai karamci ne mutum ne halan nasu innahu mitlahu su ce haba wannan saboda bai da komi ne kawai wawa ne idan bai da komi ne yasa haka wannan karamcin da kaga yana yi ƙarya ne fa'iza kanal gani bakilan idan shi ko mai rowa ya zama gashi nan kaga shi fakiri mutum ya ba da kuɗi ya yi karamci ya yi ta karamci ya yi ta karamci yanzu ya kawace ai ba abin da ya ban da rusa kuɗi da ɓata kuɗi wawa ne shi bai ma iya tasarrufin kuɗi ba moni misrot suke ce mashi ko gashi da karace kai wannan kaga dai gashi da kuɗi amma bai san da zai da kuɗi ba moni misrot to sai Allah bai ba mai mai wuka nama ba kaga har zagin Allah ce dan nan ai bai iya kaso bane ya dauka ga inda ya kamata ya bada bai bada daidai ba shi ko mai kudi idan ya zama marowaci qala nasu innahu aqil sai ai shi mai hankali ne ai yana da shi he is a man of principle so da haka shi yana da tsari sai yana da ka'ida kakka gaisha kanan ya san zafin kudin shi ne shi yasa baya yi to radda mawaki ko yazo to wa idza kana al-faqir shuja'an idan aka samu fakiri amma jarumi qalan nas innahu mutahawwirun sai mutane ce dan ganganci ne kawai dan ganganci ba wani jarunta gangancin banza ne fa idza kana al faqir jubanan idan shi ko mawadaci gani kai fa idza kana al ghani jubanan idan shi ko mai kudi ya zama matsoraci qalan nas innahu muttazirun sai ce mutum ne mai tsari yana da tsari ya iya tsari yana da natsuwa wa idza kana al-faqir fasihan idan fakiri ya zama mai wayo mai kwakwalwa in an zo magana zai magana mai mahimmanci mai kyau qala an-nasu innahu sarsaru sai ya cika surutan banza aba ya surutu sarsar mai yawan magana bai ba kai ba kawo sarsar fa idza kana al-ghani abkam qala an-nasu innahu ba'idun nazari idan mawadaci ya zama shi ko kaman kurma duk abin da aka yana nan dindirin baya gane komai baya fahimta sai mutane su ce innahu ba'idun nazar yana da hangen nesa mutum ne mai hangen nesa da kake ganin yana shirin nan yana nan yana hangen nesa nan ko yana nan zungurin bai ga da komi ba amma yana ne yana hangen nesa ai shekara da shekaru ba ga hangen nesa ya fito ba wa idza kana al-faqir ai wa idza qala al-faqir kai Allah ke ai ko wallahi wala zamanin da wa idza qala al-faqir al-fa'ru qarada qarada al-jarida ai kadzabahu an-nas idan fakiri ya ce je ya ga tsera ko gafiya sun ci tsera ya ci karanga ka san karanga isa ka san karanga ba ka san da ba fakiri a guje ka yau wannan takarda ta siminti wanda ake zazzagewa ta siminti ko ta abin nan wannan ita ce ita ce karanga haka ake ce mata takat ana ma yin ta haka nan ba sa simintin ba a rika saida ta haka saboda a rika yaga ba ta da rubutu kuma ita kamata ba a rika saida abu ciki saboda ga ta da kyau ga ta ba rubutu jiki ba wani rubutu ba wani abu da za a abin nan ba irin wannan takardar wai idan fakiri ya ce bera ya cinye ta sai mutane su ce kai ƙarya ina bera da karanga amma ba kaji ba to bera ba zai ci karanga ba fa idza qala al-gani shi ko ba wadace iya ce al-faru karasal hadis shi ko tsera ya ci karfe wani wani ya ce wai wani abin nan bai ce wallahi da ya tafi sun tafi aikin makka ne ya je ya ce sun je aikin makka sun dawo amma ya tarar da inda ya ajiye abincinsa tsera ya shiga duk wannan algararan nan to amma ka san algarara ita ma ba santa ba me ita ba ka santa ba ka sun fiye da kacin me algarara eh ta na me a shata sai dai ka batar da juna da yarki ne eh wani algarara wannan ehen to shi to wannan shine ya dawo ya ce ya tarar da bera da gafiya sun cinye mashi buhun gyada da sun faffasa buhun gyada shi da wannan duk sun cinye shi da aka ce kai da ƙarya da bera idan ruwa ya za a yi algarara ya ci ya ci wanda karaga shi ko wacce ya ce ai shi da ya dawo shi bai kuɗi ya ce shi farsanyoyin shi da galma da ya aje ne kawai ya tarar duk bera ɓaɓɓalle ya ci cinye suka ce gaskiya ne gaskiya ne ai bera ne dan ma dan ma sun yi tsaka ne da sai ka tare ya cinye su duka kaji injiniya ya kaga wannan abu ba dai na mai magana akai ba yasa kullum kake ganin muna magana sai mu ce a daina kallon mu in kare ka yi kawai saboda Allah ya zaka kawai za mu sanarwa mu ce mu wada ka mu ce ayi kada a kalle mu mu a kalli Allah ya zama Allah ake so manzo Allah ake so shi yasa za a yi kada mu a kalle mu kuma saboda ga dai wannan misalin nan wannan mai kuɗi mara kuɗi ya ce bera ya huku da takarda ya huku da buhu an ce kai sarkin ƙarya ƙarya ne shi ko mai kuɗi ya ce bera ya ya tsure mai ƙarfe an ce gaskiya ne sun kai daɗe saddaqahu an-nas sai mutane su ce gaskiya ka faɗi ana fara a tsayar mu shigar da zanen mu to sanarwa ce biyu alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah kamar yadda dai wato muna so mai sanarwa kusan guda biyu sanarwa ta farko game da maganan karatu da yawa gaskiya tun da yake abu ne wanda kowa ba zai koyi gare shi ba ana ji kamar lokacin da aka ji cewa a rufe dole ne a rufe tun daga yadda hukuma ta ce to sannan kuma yanzu Allah take ikonsa nama komi idan Allah ya sa aka yi haƙuri insha Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada mafita ko kuma abun ya zo da ƙarshe ya zama ga ƙarshen shi to Allah yanzu cikin ikonsa an ce hukuma ta ba da dama duka waɗannan karatuttuka da ake yi da sauran abubuwa duk a dawo a ci gaba da su ranar daga ranar laraba in Allah ta baraka wa ta'ala ya kai mu saboda haka mutane da ta tambaya da mun yi tunanin mu bari sai nan gaban mu abin nan to amma abubuwan da aka ce a tanada shi kawai ne ya kamata mu tanada kuma su ma mutane su ba da haɗin kai tun da ba daga wurin mu bane abu ne wanda aka ce ko an buɗe sai a bi ka'idan to ka'idojin da mu za mu tanada insha Allah suna nan kamar yadda aka ce abun nan ba a wanke hannu a sa wannan abun sawa baki a sa face mask ya sunan shi ne ma wannan da abun takunkumi a sa shi sannan kuma a sa wannan abun gwada temperature wannan duk suna nan muna da su insha Allah ta'ala da abun wanke hannun da abun nan da kuma yadda za a zauna mutane su su bi ka'ida tunda abu ne wanda yake daruriyat ne suka kawo muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kuma ya tsare mu daga waɗannan abubuwa ya sa ƙarshen wannan matsaloli kenan da ƙarshen sunayensa laifukan da muka yi wanda ya sa Allah ya jarraba mu muna tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba dole ne ya zama irin waɗannan abubuwa mu koma zuwa ga Allah mu ta tuba zuwa ga Allah tabaraka wataala tabbas akwai abin da muka yi ma Allah tabaraka wataala aka samu waɗannan jaraba muna fata Allah tabaraka wataala ya gafarta mana saboda haka kamar yadda aka ce maimakon mai ta karatun a ba a bai zuwa mutane na so su zo kuma saboda umarni ba a bito yanzu na Allah ya bada dama sai mu bude mu ma kamar yadda aka ce haka ranar laraba insha Allah daga nan duk karatuttukan mu kowane insha Allah ya dawo a yadda yake yadda aka san shi saboda aka zamu ci gaba bi idinillahi ta'ala na shi wannan zamu karasa insha Allah zamu karasa wannan da magan aiki daga magriba ne ko saboda aka zuwa magan daga magriba dai zuwa isha zamu kokari mu karasa wannan littafin na san san da muka gabatar da littafin mun yi magana kan cewa zamu yi littafi uku ne to amma ba mu san za a samu budewa wannan ba to in kuma aka riga aka bude gari su littattafai yanzu bamu da su a ƙasa to dole sai ya ja ga mu ce mu buga to kuma bugawan za ta bamu aiki to amma dai insha Allah sai mu sa su a cikin tunanin mu nan gaba ko da irin goron sallah ne dan littafin yana da dan shafi da yawa kuma ya zama sati sati za mu rika yi zai ɗauki lokaci kuma gashi akan maudu'i da aka rubuta shi bai san tsallake shi yasa wannan muka yi ta jera a ita yi kullum a ita yi kullum shine littafi mai maudu'i daya yake da wannan tunda kaga wannan kai tsaye alwasiyatu shar'iyya to bai bukata a rika yin shi daga sati sai a kan shi kamar yanda aka yi na haka wadancan in Allah ya sa muna da tsawancin rai sai mu dauke su wataƙila ko da agoran sallah ne muna iya nan gaba mun ga da dama sai mu buga su ta yadda za a sake a yi su da mun taɓa yin su wancan da muka yi magana cewa kalimat ala firashil maut ko kuma ma za ba'da al maut akwai kuma wasu ma waɗanda sun buga ina ganin muna iya neman su in mun gada da sun kofi wurin sai mu ansa kawai su ma mu taimaka wajen abin nan insha Allah ta'ala saboda haka dai a takaice kada wasu su ta bugo waya da Allah ai kokari a ji wannan sakon da nake so in faɗi cewa mun dawo mu ma in Allah ya da daga ranar Laraba za mu dawo amma za mu karasa wannan littafin a magariba zuwa isha'i amma sauran darussa wanda ba a magariba zuwa isha'i muke yi ba to insha Allah su suna nan a wuraren su kuma sun dawo kowane za a ci gaba da littafin da ake karanta bi idinillahi ta'ala tun daga ranar Laraba ya fito ko sai sanarwa ta biyu kun sani mun sha yin bayani wasu bayanan ba mu yi su ba to amma yanzu ya kamata mu sanar da mutane halin da muke ciki dalili rufe wannan da aka yi tun daga lokacin da aka sa wannan doka ta koronan nan mun gano cewa tabbas wasu suna tare da mu ya kasance ba a karatun nan to za ku damu matuƙar za ku damu tun da yanzu da muke yin nan mukan ga cewa karatun nan a cikin sati ɗaya daga radda aka yi shi in ya kai sati ɗaya za mu ga ya kai mu mutane sama da karanci dubu bakwai mu ce ko abin nan in bai gudu bai zama dubu hudu ko dubu biyar za a ga ya kai wurin waɗannan mutane wanda ko ya daɗe yanzu shi kan wannan wani za a ga ma ya kai akwai wanda na gani ma ya kai wajen mutum dubu goma sha ɗaya da wani abu saboda su sun ɗan daɗe to kaga kenan a ce ba a yi kwata-kwata lalle akwai matsala shi yasa da muka zo ba ma yin nan wancan kwanaki da aka hana da aka ba da shawara mu riƙa yi kawai na ayar kodin ɗin nan a tura mun ga yadda mutane suke yi yake suka ji daɗi kuma yake zuwa wurinsu lokacin da muka tsaya kuma mun ga yadda mutane ke damuwa a bugo waya ana tambaya wasu ma na tunanin ko bani da lafiya ne ni kan lura da comment din mutane wasu sai su yi magana su rubuto su ce Allah ya kara wa malam sai ba malam lafiya saboda suna ganin kamar rashin lafiya ne ba su lafiya ce Allah bi iznillah sai dai abinda ba a rasa ba wani lokaci zuwa wani lokaci wannan kuma ba damuwa insha Allah ta'ala to saboda haka in aka bar karatun nan kwata-kwata muna da tabbacin cewa wasu za su damu ko da wasu na son haka din amma ba su muke la'akari da su ba mutum ɗaya ma wanda ya damu wanda da gaske yake mun shi muna tare da shi tun da dama an ce ka karantar saboda ko da mutum ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya baka sa'a ka samu nasara to balle kuma mutane da yawa mukan sha addu'o'i da mu kanmu duka da masu aikin da wanda suke recording da ni da nake karatun da waɗanda suke taimakawa duk ta inda mutum ya taimaka akan yi addu'o'i kowa yakan gani a cikin abin nan ɗinsa akan facebook yakan ga da da bayan Allah suke yi shi mana mu da muke karatun har shi ma mahaifan mu waɗanda su ne dalilin zuwa mu duniya wannan ba karamin abu bane wani lokaci idan wani ya kira ni ya yi magana har takan sa ni kuka saboda akwai radda wani ɗalibi ya kira ni barakallahu fi yana cikin rauda ya kira ni ya ce min wallahi malam gani nan cikin rauda kuma ina son ka saboda Allah kuma ina ma addu'a ina ma mahaifanka addu'a saboda soyayyar da nake da ita ga nan sai da na shigo rauda na ce bari in tsaya cikin nan in ma addu'a ni ban ma san kalmomin da zan yi amfani da su wajen nuna ma jin daɗin abin da muke ji ba to ni sai rasa kalman ma da zan gaya mai ni shi ya ce ya rasa kalmomin da zai gaya min ni kuma ni ma na rikice to saboda haka wannan sai dai abin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya bani iko ni dai nace to ni dai abin da kawai zan iya cewa Allah da yasa kake so na ya so ka saboda wannan shikenan ni abin da zan iya faɗi ma kenan amma in magana rasa kalma ne ni ma na rasa wanda zan faɗi ma to kaga irin waɗannan dole ne kai tunanin cewa samun irin wannan ko guda ɗaya ne ma babban abu ne kuma wani daga wani gari zai bugo ko ya yi sako ya yi wannan irin addu'a wanda inda kuɗi nake rabawa ba yadda za a yi kuɗi na su kai wancan garin har in san da shi balle in san mai haka ne ko to wanda zai zo daga wata ƙasa har ya tuno ya ma addu'a ya ma mahaifanka addu'a ya ma wannan da suke taimaka ma wajen gudanar da wannan abin addu'a to inda kuɗi gare mu ya za mu kai shi mu san shi ma balle mu ba shi kuɗi ko mu kai kuɗin su kai ta to wannan yasa muka ga bai kamata mu bari abun nan a ce mu rasa shi ba saboda haka maganan wurin nan ne wurin nan kun sani mun yi magana bara abin nan kusan shekara ɗaya kenan Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa an saida mana wurin nan kuma gaskiyar magana mai wurin nan ta yi mana alfarma waɗanda sun kai har guda uku alfarma ta farko ta gabatar da mu akan wasu tunda wurin nan mutane wajen biyar suka je suna neman su tsaya ita kuma ta ce a'a za ta saida ma waɗanda ke cikin wurin ina ganin wannan ba ƙaramin alfarma ba ce abu na biyu ta bar mana akan yanda wasu suka taya ta ce albarka haka ne wala wakar abinda ne kuskure a gyara mutum da kasa yanda aka yi wasu sun taya har sun kai saba'in ta ce masu albarka amma mu kuma ta ce mana in za mu iya biyan saba'in ɗin da wasu suka taya ta ce albarka to ita ta ban mana saboda mu ce cikin wannan ina ganin wannan ma alfarma ce babba haka ne ko alfarma ta uku wanda da wuya ma a yi wani irin ta sai mana jinkiri har zuwa shekara daya daga lokacin da muka yi wancan maganan da ita ta ce tun da mun riga mun biya hayan za ta bar mu har zuwa lokacin da hayan mu za ta kare sannan mu biya ina ganin a yi ciniki da kai baka biya ba a bakka har shekara daya bayan akwai masu so su saya ina ganin wannan ma babban alfarma ce wannan ne yasa gaskiya dalilin alfarma ukun nan da ta yi nake jin kunya kuma a ce lokacin yayi lokacin biyan nan ba mu biya ba sannan mu ƙara neman wata alfarma daga wurin ta mu ce ta ƙare mana hakuri in muka yi haka sai in ga kaman ba mu bada abin da ya kamata ba mutum ya ba mu jinkirin wajen shekara ɗaya sannan ba haka nan mu zo mu ce mai ya ƙara mana wani lokaci ba mu yi komi ba yau inda a ce saura kuɗin kaɗan ne muka ce to bari mu ɗan bar kaɗan za mu biya lokaci kaza kaga da sauki amma tun daga wannan lokacin da muka yi magana har zuwa yanzu ta sallama mana wurin nan kamar yadda mun yi bayani miliyan saba'in amma abin da muka biya duka bai fi ɗaya bisa ukun kuɗin ba daga wancan lokacin har zuwa yanzu abin da duk muka yi ƙoƙarin da muka yi mun sassai da wasu abubuwan mu da muke da su mun biya amma har yanzu da kaɗan muka wuce ɗaya bisa ukun kuɗin ai kaga akwai sauran kaya kasar ta dubu saba'in kasa miliyan saba'in ka kasanta ka kasanta da uku ka gani ba mu biya ba mu wuce kashi ɗaya ba kaga akwai saura akwai aiki sosai saboda haka wannan nayi tunani ba dan mu ba dan kawai son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muke da shi mu gabatar da wani abu mu yi shi a cikin ina ganin sati goma kasancewa yau ɗaya ga wata da bayan haka ba da na bari zuwa juma'a ko zuwa laraba amma tun da ɗaya ga wata ne yau mu fara daga wannan wata mu ɗauki sati goma a ce kawai abin da muke nema wurin kowane mutum za mu bada account number da komi a ce mutum ya sa dubu ɗaya a duk sati karanci karanci wanda Allah ya ba sama da haka karanci muna neman kowa duk inda karatun mu ya kai ko da a cikin sati ne ya tafi ya tafi ya tafi har ya iso wurinka duk sadda ya iso wurinka sadda ya kai ya iso wurinka kenan muna neman ka bamu a bamu duk namiji ne ko mace muna neman dubu ɗaya karanci za mu yi sati goma kaga dan muka yi sati goma kowa ya bada dubu goma kenan idan Allah ya taimake mu yadda muke samu ko da mutum dubu uku ne muka samu suka yi ta yin wannan tunda mun san wata ila wani ba zai yi ba duk yadda za a yi bayanin nan wani ba zai bada ba kuma sannan wani shi kuma Allah zai hore mai bada fiye da ɗaya to in Allah da muna ganin ko ba mu biya kuɗin nan duka ba za mu rage abinda ba za mu ji kunya ba lokacin mu ce ai mana hakurin jinkirin sauran amma ya zama na tun farko har yau ba mu bada fiye da kasai bisa uku ba kuma mu ce a kare mana jinkiri ina jin kunyan wannan abinda za mu tuna mai irin waɗannan abubuwa kada a kalle mu Allah tabaraka wa ta'ala ya mana magana ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta rika kallon mai ta ajiye ma kanta saboda gobe in mutum ya bada abin nan yayi makansa sannan Allah tabaraka wata'ala ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku da shi min qabli an yati ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta zo matsayin ku fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib shi ya Allah ba za ka jinkirta man zuwa wani dan lokaci kaɗan ba fa asaddaqa wa kum min as-salihin in yi sadaka zama mutanen cikin mutanen kirki ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta mu wata rai lokacin mutuwar ta salo saboda haka mu kafin mutuwa ta zo wani wani aka ƙara cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranan da za a maida ku wurin Allah tabaraka wa ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun a cika ma kowace rai abin da ta aikata abin da ka aikata nan da abin da muka ci muka ci kullum muna ci muna sha data kadai da muke saye ta waya abubuwan da muke kashewa credit da muke saye mutum ya auna idan nawa yake kashewa sannan wani wurin qur'ani yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wadanda kwatankwacin wadanda suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah kaman kwaya ɗaya ce mutum ya dasa wadda ta fitar da zangar ku bakwai yanzu mutum ya bada dubu ɗaya a ce duk sati mutum duk yadda zai ya nemo dubu ɗaya ya nemo dubu ɗaya ya bada to za a linka ta so ɗari bakwai daga nan zuwa inda Allah ya ga dama wallahu yudha'ifu liman yasha ai ta lillinka ta ai ta lillinka ta ina ganin wannan kadai in Allah ya aise shi ba karamin abu bane mu lura da tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan waɗannan ayoyi yadda suka yi da yadda suka bada mu kalli Usman bin Affan mu kalli Abdurrahman bin Auf ko nan mun yi magana gashi nan annabi yace a taimaki addinin nan Usman bin Affan ya zo kan mimbari ya bada raƙumi 100 aka tsara ya zo ya tsara bada 100 aka tsara ya bada 200 sannan ya je yo buhu guda na zinariya kuma ya zo ya kawo annabi yace la bayra ala Usman ma amila ba'da al-yawm ba abin da zai cutar da Usman ko bai ƙara komai daga yau dan aljanna ne kalli Abdurrahman bin Auf ga irin yanda yake da dukiya shi su suka shirya yakin nan na Tabuk da aka tafi duk su suka dauki nauyi bayan nan kuma bayan Annabi Abdurrahman bin Auf mun karanta ran nan sai da ya bada raquma 700 da kayan su gaba daya ya bada to balle muka yi magana sai na Abubakar dukiya gare lokacin da za a yi hijira shi ya nemi raƙuman da annabi za su hau da shi sannan dukiya shi gaba ɗaya har da aka zo aka yi cewa wannan suran da aka yi magana cikin suratul layl wannan cewa wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala wa la sawfa yarda da aka yi maganan wannan aka ce waɗannan ayoyin kan sayyidina Abubakar aka saukar da su in ma dai akwai wata mas'ala banda wannan to shine farko jibril ya sauko ya samu sayyidina abubakar ya tambaye shi ya ce mashi Allah ya ce tambaye shi jibril in abubakar ira dukiyarka yayi shiru ya sunkuyar da kai sai jibril ya juya wajen manzon Allah sai ce ai jibril ai an ai abubakar ba zai iya magana ba dukiyar shi duk ya karar da ita ne dan aka fa addinin nan jibril ya ƙara tambaya ya ce to a tambaye sai na abubakar wannan abin na damun shi yanzu yana jin haushi annabi ya tambaye shi sai ya fashe da kuka ya ce ya rasulallah saboda dukiyar da Allah ya bani kuma na ba Allah na ba manzon Allah dan a kafa addini shine zan ji haushi ya ce ba na jin damuwa ya ce to a gaya mai cewa Allah ya gina mai wani gida a aljanna da wannan dukiyar ba mai irin shi radiyallahu anhu shi yasa annabi da yazo hudu ba shi ta karshe ta ban kwana da ya hau kan minbari bayan yayi magana mutane na ta kuka akan sun ji annabi alaman zai bar duniya sai ya ce kowa da yayi mana wani abu a cikin musuluncin nan mun saka mai sai dai abubakar shi wannan sai dai Allah ya saka mai ba mu iya biyan shi ya ce saboda haka bayan rayuwata duk kofofin da ke cikin masallacin nan a toshe su amma ka a toshe kofar gidan abubakar sai na abubakar inda yake biyowa ya zo masallaci shi kadai ne a kofar shi kuma kofar nan hayyau tana nan haka ne kuma abubakar tana nan wani abu kawai aka ja aka rufe ta manyan mutane in sun je na kasashe kamar yanzu shugaban kasar mu da Allah ya kaddara ya je yana kan abun nan sa da ya je tana aka bude mai ya shiga rauda bayan ya zo Ka'aba an bude masa ya shiga tare da bayin Allah ya zo koma ya je rauda aka bude mai ta wannan kofar gidan Abubakar ya shiga ni wallahi ina ma shugaban kasa murna ko bai samu komai ba a mulkin nan wannan abin kawai da ya samu babban nasara ce shi a wurin sa wurin Allah ko da mutane na zage zage suna ta maganganu wannan kawai kyautar da ya samu kuɗi ba sa ba da wannan matsayin samun yadda ce ta Allah kawai ya baka daman shiga wannan wurin kuma ka je kai raka'a biyu ba a wai farfajiyar matsaf ba a cikin ka'aba ka shiga kai raka'a biyu ku duba yadda muka faɗi falalan raka'a biyu a cikin ka a haram ba ma a nan cikin abin ba wai ka shiga cikin ka'aba ba ma ka yota mutumin da ya samu ya raka'a biyu a wannan wurin kai in ba a can za ka yi ba sai ka yi raka'o'i kullum kai raka'a goma sha biyu ba fashi kullum kai raka'a goma sha biyu to sai dai Allah ya raya ka ka shekara ɗari biyu da talatin da wata shida ne kuma Allah muka lissafin mu da makaranta cikin wancan littafin sai in ka shekara ɗari biyu da talatin da wata shida kuma kullum kana raka'a biyu sannan ka kamo wanda ya shiga wannan wurin ya yi sallah to yanzu shekara nawa za mu yin kamo wannan in kullum kana yin raka'a goma sha biyu ba fashi sai ka yi shekara ɗari biyu da talatin da wata shida a duniya sannan ka kamo wanda ya shiga nan wurin ya raka'a biyu aka tafi rauda ya shiga tsololuwar rauda wannan kadai ba karamar kyauta ba ce saboda haka wannan ya sa mutum ya samu abun nan ɗinsa saboda haka wanda ya samu wannan a me nake cewa na ɓata kuma da labari saboda haka mutum ya kalli sahabbai ya kalli ya abin da zai iya yi ya gabatar sayyidina abubakar yana da babbar daraja saboda dalilin waɗannan abubuwa sannan kada mutum ya ce bai da shi bai da shi ɗin nan sai ya sa baka da shin ko da yaushe dubu ɗaya a sati ka neme ta duk yadda za a yi ko ki neme ta duk yadda za a neme ta mutum ya yi ma kanshi ya yi ma mahaifansa ko suna raye ko ba su raye wasu ko suna raye ba su ma iya gane abin da muke yi balle su yi irin waɗannan abubuwa wasu kuma ba su raye so na ka kai in kai ka yi ma kanka ka yi ma abin da su kada mu manta karatun da muka taɓa yi wata mata tana zaune a masallaci ta ji an ce a kawo gudunmawa za a tafi jihadi ta tsauna ta bayan ko matan nan ba abin da wasu gabatar ba domin mijinta shahada yi ƴaƴanta ma duka shahada su kai tana da yaro dan karami shi ma ta haɗa shi ta ce ya bi komanda shi ma saboda ya samu masa shahada a gidansu a bayan nan kuma sai ta ce ita yanzu ta ga ba abin da za ta bada an ce mutane su bada gudunmawa suka zo suna ta bada ita ba ta duba ba kama sayar ba abin da za ta sai da ta samu kuɗi sai ta sa ta ga tana da dogon gashi sai ta yanko gashi ta aika ta ce ita ba ta da komi da za ta bada amma ga gashin ta nan ta aiko in an je jihadi ko da baibayi ai mara kuma da gashin ta ita ma ta samu wani abu mun kai ga haka saboda haka ina kira da babban murya ake cewa wala wukar ina kira da babban murya duk wanda sakon nan ya kaimawa muna kiran shi kada ya kalle mu ya kalli Allah ya kalli son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shi ya ce a yi masa saboda son shugaban kasa ba mu ce ba ruwanmu da maganar abin da ya amma dai alkhairi idan abu ne muna iya koyi da wannan abu ne mu kada a kalle mu a kalli Allah a kalli son manzo da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taimaka ba da dubu ɗaya ɗayan nan za mu yi ta yin wannan har zuwa sati goma in Allah ya taimake mu muna nan mun samu abin da muka samu duk sati za mu samu Allah abubakar za mu fito da abin da muka aka sa a cikin account a gaya ma mutane a cikin sati ɗaya an fara yau zuwa rana ita yau za a gaya wa mutane ga abin da aka samu a cikin sati ɗayan nan kullun sati har sati goma nan za a iya za a gaya wa mutane a ce dubu ɗaya ɗaya ɗin nan da mutane ke sawa ga abin da aka samu saboda haka waɗanda za su iya tura kai tsaye ta account ɗinsu sai su tura daga account ɗin da za a bayar daga su ma fi transfer wanda ba zai iya ba zai iya kawo kuɗin shi nan dubu ɗaya ɗaya ɗin shi a rubuta sunan shi a shi dubu ɗayan a tattara gaba ɗaya sai a haɗa a tura don haka idan sati ya sai mu ce ga waɗanda suka tura kai tsaye zuwa account ga waɗanda suka ba da cash su kuma total kaza an haɗa yanzu a wannan sati na farko an samu kaza a wannan sati na biyu an samu kaza a haɗa insha Allah ta'ala in ma mun samu wani wanda ya biya mana wurin duka za mu gaya mutane ga abin da aka yi don haka yanzu wuri ya zama namu to sai kuma gini haka mutanen da suka yarda cewa a ci gaba da sa nasu cikin gini shi kenan sai mu ci gaba sai a ci gaba da aiki ba aikin ba karewa ake ba ko da hidimomi ne yau da kullun da ake ta yi ba ma so mu ta magana muna cewa muna da abun nan ba tunda Allah bai sa mun kasa ba muna iya yin abun da za mu iya yi to shikenan wani lokaci har nikan ji mamaki idan mutum shi kadai da wayarsa yake yake cewa shi saboda data in an wuce awa daya abun na damun shi ni kuma nikan kalli mu ma da muke yi karatun da datan muke tura shi kuma mu wuce awa ɗayan bayan an gama karatun kuma duk group ɗin da muke kai sai an tura karatun nan kowane group sai an tura ma to amma kuma Allah bai sa mun gaji ba saboda haka mutum yayi himma wajen abun nan din su za a tura account number zan account saboda waɗanda suke kan Facebook za su ga logon mu waɗanda kuma za su ji ko su rubuta gashi nan muna da account guda biyu saboda jin saukin yanda za a iya samu dan account ɗaya ne wata ila mutum zai iya ta yi ma bai yi ba ko akwai network problem amma ga lambobin nan sun ce in karanto su saboda aji Jaiz Bank da muke da account a wurin muna da account wanda yake shi ma za ga markas da alimu tasfiya wa tarbiya al-islami al-islamiya za a gaishe a jiki ya fito a wurin in ansa a Jaiz Bank zero abin nan account ga nan mai shi nan zero zero zero zero zero hudu sannan sai ɗaya sai turanci ne ko one one sannan sai 7-5 waɗannan su ne na na banjuwa 0 0 0 0 so hudu kenan sannan sai 1 1 so biyu sai 7 5 7 1 waɗannan su ne nambobi da hausa shi ne sifili ko sifili sifili sifili har guda hudu sai ɗaya ɗaya bakwai biyar bakwai ɗaya sifili sifili sifili sifili hudu sifili hudu sai ɗaya ɗaya sai bakwai biyar bakwai ɗaya waɗannan su ne da abin nan saboda yan uwanmu da muke da su dan akwai wanda suke mana larabci su da larabci suke sai mu ce sifur sifur sifur sifur arba sifur hudu sannan wahid wahid saba khamsa saba wahid sifur sifur sifur sifur wahid wahid saba khamsa saba wahid wannan su ne jaiz bank sai uba muna da akawun shi ma shi ma za a ga markazu ta'alimi tasfiya wa tarbiya al islami za a gaishe shi ma shi kuma 2 1 0 4 2 4 8 1 3 9 2 one zero four two four eight one three nine wannan kenan hausa biyu ɗaya sifili hudu biyu hudu takwas ɗaya uku ta zan maimaita biyu ɗaya sifili hudu biyu hudu takwas ɗaya uku tara wannan shine abun nan ɗinsu na uba kenan lal arabiya اثنين واحد صفر أربعة اثنين أربعة ثمانية واحد ثلاثة تسعة اثنين واحد صفر أربعة اثنين أربعة ثمانية واحد ثلاثة تسعة UBA نسأل الله التوفيق saboda haka waɗannan su ne account number nan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya taimake mu kuma ya sanya wannan ya zama dalilin tsiran mu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda Allah ya bashi dama Allah ya karɓa mana waɗannan abubuwa kuma ya sa su fi mizani hasanatina waɗannan su ne to ina ganin tun da ni na gabatar da abu ya kamata ni in fara ni ba da nawa tun yanzu na waɗanda za a ba kashi a ba da ga yau a ba bijamin kai da bijamin ɗin a ta ansa in an gama amma za su zo su lissafa guda nawa suka ba da za a haɗa mutane nawa suka ba da ni ma zan ba da nawa kashi ɗin yanzu a haɗa sai a ba waɗanda za su yi mana transfer su yi mana a nan za a yi nan take a yi a shi a gaya mai an yi shi kuma ya rubuta in sati ya kare mu ga nawa ne aka ba shi a hannun shi nawa suka sa account sai mu haɗa total mu ba malam abubakar shi zai sanar da abin da aka samu insha Allah ta'ala to ni zan ba da nawa yanzu zan ba da nawa da na mahaifana su biyu sai kuma kanwata wadda take bi mun dubu hudu zan ba na yanzu ni insha Allah ta'ala na mu duka ita ita ma Allah ya sa ta da su to zan ba da nawa da na da nasu na ganin haka ne a kirga gashi ne a mutashi na ganin nawa ne ga samu to saboda haka daga nan in an tattara sai a sai a hada a bashi sai ya tura waɗanda kuma za su tura cikin account su kuma sun ji muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya shige mana gaba Allah ya taimake mu mu samu mu biya wurin nan kada ya zama na shekarar nan ta kare mu rasa wurin nan ya zama abin nan ba ne don muna tunanin wasu ba za su ji daɗi ba kuma in muka yi shiru ba mu faɗi ba aka zo kuma aka rasa din wasu za su ce ai ba mu sanar ba ba mu hanyar mun bi hanyoyi da dama ta hanyoyin da muke ganin da ba sai mun yi wannan ba sai sa muka bari tuntuni to amma wa ma ta sha'una illa an yasha Allah da yawa mutane sun yi mana alƙawura cewa wani ya ce ba matsala za a yi za abun nan ba har yanzu dai Allah bai ba mu mafita ta wannan bangaren ba to shi yasa in ka gwada wata manufa mafita baka samu ba sai ka gwada wata ba ta muke sun yi ba wato in Allah bai so ayi abu ba zai yi ba wata kila ba ta nan hanyar ne Allah ya so mu ci nasara ba in kuma Allah ya sa waccan din mata samu ko bi hawa ne ma abun ba zai mana yawa ba tunda muna so ga ma wani wurin can ga bayan mu ma muna so in mun ma mun gama da wannan mu hada wurin mun samu katon wuri da isasshen wurin fakin to da haka in ma mun samu wancan din ko da mun samu wannan sai mu sai mu fara harin waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ina ganin ba wata magana ya akwai wata magana kuma ko gyara a yi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب مآثرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إن السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتأت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين